بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar asa lahadi ce da ta daidai da 28 ga watan ramadan hijira na da shekara 1432 daidai da 20 ga watan august shekara ta 2011 wannan shine kasad na 66 daga cikin jeren biyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar Profesa Zaid Abdulkarim Zaid Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Mun karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan Khadija ta rasu Abu Talibin ya rasu mutanen Makka sun ƙara ƙuntata mishi a bisa ƙuntatawar da suke mishi a da. Sai kuma ya ce bari ya tafi ƙasar Ta'if domin ya yi wa'azi ya kira su zuwa ga addinin Allah mai ya samu sauƙi a can kuma ya samu waɗanda za su taimaka mishi su taya shi domin ya zo ainihin ya zauna lafiya ko kuma ya samu nasara a kan mutanen makka a can ɗin kuma sai bai samu karɓe ba ko ɗaya hasali ma aka biyo shi da jifa ya taho da shi da bawan shi zai ɗan harisa ana jifan shi zai na karewa mun tattauna darussa masu muhimmanci a ƙarƙashin wannan muka ji cewa daga cikin darussan da muka ainihin tattauna a wannan yanayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akan hanya da ya dawo da daddare ya tsaya yana sallar dare har aljanu suka saurari karatun shi kuma suka musulunta suka koma suna gaya wa al'ummarsu saƙon da suka ji daga alƙur'ani a yau za mu tashi insha Allah inda mala yake cewa al'ashira darasi na goma daga cikin darussa da muke ɗiba a cikin wancan tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mai albarka أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رغم ما واجهه من أذى في مكة والطائف وما لاقاه من عنة ومع ذلك يقول لزيد كما روت ذلك كتب السير ما لم يتي لله من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم duk da irin cutarwar da ya fuskanta daga mutanen makka da mutanen ta'if wa ma laqahu min anatin da kuma irin wulaƙanci ko zalunci da ya ainihin wato haɗu da shi daga waɗannan mutane sun zalunce shi sun wulaƙanta shi sun ci zarafin shi wa ma'a zalika ya ƙulu li zaidin amma tare da haka sai gashi yana cewa zaid kama rawar zalika kutubu siyar kamar yadda littafan tarihi suka ruwaito wato profesa zaid malami ne na tarihi alƙali ne kuma masanin sunna ne idan ya zo yana magana ku lura da kyau yanni yana magana da taka tsantsan maganar da a hadisi ta zo sai ya tabbatar da ita a hadisi maganar da a tarihi ta zo sai ya tabbatar da ita a tarihi kun ga nan yace kama rawat kutubu siyar ya rinka faɗin ire-iren waɗannan a baya don ya bambance maka irin maganar da na faɗi akwai tarihi akwai magana da take zuwa a cikin hadisi ta tarihi ce akwai kuma wadda yake ana samun ta ne a wurin mutane da ake kira kunni ya girmi kaka bambancin shi ne idan a hadisi ce za ka ga malamai sukan tsaya su tace ta idan ko ba a hadisi ba ce to kamar irin labarai ne da za ka shiga cikin gari ka je ka ɗibo za ka ji su suna da yawa to kuma za ka rinka samun wasu abubuwa da ba su tabbata ba to abin da ya zo a cikin hadisi yana tabbatarwa muna fatan mun gano abinda kuma a cikin ainihin wato littafan tarihi ne zo waɗanda su suke tattarewa kai yakan ainihin ware kun ga a nan yana cewa kamar yadda littattafan tarihi suka rawaito a siyar jam'i ne na siratu sai a ce siyar ina fata an gano wato biographies tarihi na mutum ɗaya shi ke kira sira to jam'in shi sai a ce ainihin wato siyar tare da irin wannan wahala da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanta da irin wannan kaskanci da cin mutunci amma duk da haka ku ji abin da yake cewa bawan shi zaid inna allaha ja'ilun lima tara farajan kaga wannan wulakancin da kake gani zai to Allah madaukakin sarki zai kawo buɗi zai sanya buɗi a cikin shi wa makharajan kuma zai kawo mafita wa inna Allah nasiru dinihi kuma Allah zai taimaki addinin shi wa muzhiru nabiyyi kuma Allah mai bayyanar da annabin shi ne yayi karfi akan kowa kun ga wannan ne yake nunawa confidence karfin hali dauriya da yaƙini in ba haka ba a garin ku an koro ka ka tafi wani gari an koro ka yanzu fa ka rasa idda za ka yi kenan amma duk da haka kuma kai yanzu kai kake kwantarwa da wani hankali cewa kwantar da hankalinka Allah zai taimaki addinin shi kuma zai ɗaukaki annabin shi haka ake so ba a son karewar zuci ba a son mutuwar zuciya ba a son ɗiba tsammani ko kun fahimta jama'a saboda kun ga kunci ya yi kunci sai ku ɗauka cewa to shi kenan al'amari kuma mu ya lalace mana mu kan dai kuma sai addu'a a in ka ji faɗin haka a hausa kare zuciya ce a musulunci babu kare zuci na daga cikin wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafi musulmi a rayuwarsu karfin hali akan duk abin da ka gani ka sa dauriya hadisin fasila da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza arada ahadukum an yabdi idza qamat al-qiyama wa fi yadi ahadikum fasilatu liyadrisaha ka dauko dabino zaka shuka ka dubi dabino fa in ka shuka shi shekara 100 yake wani lokaci shekara 50 shekara 30 da dinan zamani ma da aka bi su waɗanda suke da ilimin zamani dabino za a iya cin shi bayan shekara ashirin in ba haka da dabino sai shekara ɗari ma'ana yaushe kake sa rai ka dafa dabino kuma ka ci moriyar shi to amma annabi yace idan ka ɗaga dabino za ka dafa sai da kiyama ta taso babban babban babban kar ka jefar ka dafa tashin kiyama ga shi ya taso ta tabbatar yanzu ta ƙare ne gaba ɗaya ma duniya ba kai ba kowa ma ba zai amfana ba amma annabi yace ka ka dafa a nan yana cewa ka dafa ne don zai amfana a yana son ya nuna maka duk abin da kake ka tsaya ka yi shi da gaske ka yi yaƙini shi ne sayyidina ali yake cewa idza kunta fi amrin fa kun fi duk abin da kake kai da gaske neman kuɗi kake kai da gaske karatu kake kai da gaske duk abin da kake karka ɗauka da wasa to sannan kuma babban abu shine ne ka samu ya ka saki jiki cewa Allah maɗaukakin sarki zai taimake ka idan ka karanta littafin manufata tarihin da malam ismailu tsuga yaje zauna ya saurari malam bakar gini gaba ɗaya malam bakar gini ya mishi tarihin shi kaf ya zauna ya rubuce shi da harshen hausa sunan littafin manufata a cikin malam bakar gumi ya taɓa faɗin wata hadisa da ta faru gare shi ya ce wata rana malaman najeriya suka yi shawarar suna so za su yi taro da shi a zahiri wannan ya faru ne a lokacin gawa domin ka karanta wani tarihi kuma har ya yau da suka kai ƙarar shi gawan ya hana shi wa'azi gawan ya nemi ya ainihin zauna da shi suka zauna bayan da suka zauna sai ya ce mishi sun kawo ƙarar cewa in hana ka wa'azi ni kuma na kira ka na ce to me za ka ce shi ne malam bakar bin ya ce a haɗa ni tare da su mu tattauna ko da kai ba musulmi ba ne amma ka girma a ƙasar hausa za ka iya fahimtar yadda al'amarin gaskiya yake idan muka zauna tare sai da wannan abu ne mai sauki yace mala bakar bin ya je ba a sake neman shi mala bakar bin ya tafi shi kuma ga ya aika waɗannan malamai da suka kawo ƙara suka zo da aka zo aka haɗu sai ce to wannan mutum na kira shi na yi magana da shi amma shi ya ce ya kamata ku zauna don ku tattauna abin da yake saɓani tsakaninku wannan fatin kafin a fara izala ne ake magana na son gaya ma shi malar da karbi mutum tuni dama akan shirye shi yake walqad atayna ibrahim rushdahu min qabl to bai taba da'awar bid'a da shi tun tuni dama akan da'awar sunna yake kuma tun tuni ake marqabu da shi dan dan na gaba ne baban shi ma haka aka yi ta marqabu da shi dalilin taso shi kenan yana alkali a garin Jega ta jihar Kebbi a yanzu aka dawo da shi garin Gumi tun a lokacin ma ba a haifi abubakar gurin ba so su yan ma gaba ne inda wajen faɗan gaskiya ne saboda haka ne bai baya sai suka ce wa gaban mu abin da muke so ka hana shi ce a ba za mu iya hana shi ba don nuna mutumce shi da wani laifi ba amma babban abu shi ne na goyi bayan ku haɗu ku zauna tare da shi sai suka ce su kuma ba su goyi bayan su zauna da shi ba sai kenan da yanke ku tashi ku tafi kira ma da yaka zai mutu wasu goyi bayan su zauna da kai ba yaya kake gani ce shi kenan sai abin mu ci gaba da faɗin abin da na saba faɗi tun da ni ban gano abin da nake faɗi kuskure ba ne waɗanda ke gano ba daidai ba su zaunar da ni su gaya min sun ce ba za su zauna da ni to muhallin shahid shi ne sai suka kira shi taro a kano a matsayin taro ne na malamai sai ya halarto yanzu zauna sai suka kewaye shi suka tashi suka yi ta zagi zagi irin na ɗan tasha suka yi ta ashar suna zagin shi har ta kai suna nuna yatsansu a goshin shi ko hancin shi duk da suka gama wannan gaba ɗaya madadin malaye bakar gumi ya rikice ko ma ya fashe da kuka ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ha sai ya faɗi shigen wannan kalmar muhalli shahid ke ya ce ni dai na san cewa sai Allah ya taimaki addini shi kuma na san cewa sai Allah ya taimaki mai gaskiya daga cikin mu nan ba shi bayan wancan tare da kusan shekara arba'in da biyar sai ga shi Allah madaukakin sarki shi ya bayyana a yau sai ba a san ko su waye ba wasu ko anguwannin suka je da ba ka fi labarin su ba su waye su to abin da ake so kenan in kana da'awa da hassada da kiyayya da makirci da duk wani abu karya karya maka zuciya don daga lokacin da ya zama zuciyarka kai ta karye to shine an yi nasara a kanka ina son ku gane wannan wannan irin yin hakanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta in wani ne fa zuwa zai jingina da bangon sai zubo haka kamar alale shi kenan ya saki hannu ce to kuma shi kenan Allah ma ya san na yi ba ka ga annabi ya musa gudu ba gudu ya shi ba kore shi suka yi da gudu ne ya ga da iya gudu ya baggare mu abba annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yana son ya zauna a garin a ci gaba da ba ta kashi har Allah ya shiryar da su a fahimci gaskiya to haka ake so dukkan musulmi akan duk abin da ka fasa gaba a wurin aiki haka za su iya matsa maka su kuntata maka don ne don ne ka fita 1984 ne ko 87 ba na iya tunawa an yi mana wani cin mutunci a garin nan 1987 da jihar kaduna wannan ne kurar da wasu matasa su je su shiga aikin soja shikenan wani ya tafi ya je a wannan lokacin da gayya suka rinka wulaƙanta mutanen don sun san cewa akwai waɗanda suka shigo don manufar kare addininsu saboda haka wulaƙanci iri iri sai a ce ka tuɓa wandon ka yau mace ta kama azzakarin ka wai tana jan azzakarin tana matsawa wai har sai mani ya fito mun sani da haka dama ake aikin daukan soja a cikin aikin soja akwai abin da zai ja azzakarinka ya fizgi azzakarinka har sai na ya fito saboda wuya duk an yi ne wannan domin a tunzura musulmi sai a tashi za a yi wannan rawar daji ko za a yi gudun menene gudun menene da rana tsaka an san musulmi suna azumi shine a lokacin har ya rubuto takarda yana tambaya shi wannan ta ce mishi ka yi haƙuri azumi kuma a je azumi in Allah ya sa kuka daina wannan training kaf sai ka koma sai kai azumin ka ce wannan ita ce fatawar da baka bi a yau ofisa ne babban soja lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna haka Allah ya ce sanda suka haƙuri suka samu yaƙini game da ayoyin to haka abin yake kada wani al'amari ya taɓa faruwa wanda zai firgita ka ya sa ka ka ainihin ɗaya da tsammani don haka sai malam ya ce fal mu'minu la ya'rifu ya'sa mu'mini bai san ɗaya da tsammani ba mu'mini bai san karaya ba wala yusibuhu al-ihbar sannan kuma karayar zuci da mutuwar zuci da firgici baya ainihin kama mumini يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي مالن عبد الرحمن السعدي مالن من أسيمين رحمه الله تعالى الله مرضى تنسل كي يجد أن شباء أبن بيكي تشيوا وهذا المذهب المهين وندن إرم ولاك أن تتشر رأي رأي رأي ولاك أن تتشر رأي وهو التشاؤم شيني تشمتي والكسل ذا كسالة لا يعرفه الإسلام ولا يرتضيه musulunci bai san shi ba kuma bai yarda da shi ba musulunci bai san canti ba musulunci bai san kasala ba bal yahdharu minhu bal yuhadhdhiru minhu musulunci ma yana tsoratarwa ne game da kasala da kuma ainihin shu'unci canti ka ce to na yi nan sun nuna rashin ƙaunata na yi nan ba sa ƙaunata to tun da dai an ƙi gina to shi kenan bari in bar ma'aikatar bari in bar kasuwar bari in siyar da gidan in tashi daga garin musulunci bai san wannan ba musulunci tsoratar da kai ma yake kar kai haka a shadda tahdirin matukar tsoratarwa wa yubayyinu lin-nasi anna an-najaha ma'mulun musulunci kullum yana bayyana wa mutane cewa cin nasara aba ce da ake sa rai a kanta kullum ka rinka sa ran zaka ci nasara duk abin da ka tasa gaba in abin ya kiwa ya kiwa ka sa rai in Allah so za ka yi nasara za ka yi nasara insha Allah abin da ake so kenan wa anna ma al usri yusra ka sani cewa tare da tsanani akwai sauki wa annahu sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra kuma Allah zai sanya sauki bayan duk wani tsanani duk wani tsanani in ka ji shi ya faru ko to ka ainihin tabbatar da cewa sauƙi zai zo insha Allah don haka kar ka sake lokacin wannan tsanani ka karaya wa yubayyin musulunci na bayyana annahu la adarra alaihim min al-ya'as babu abin da yake cutar da musulmi fiye da da tsammani wal qunut da yanke kauna ka yanke kauna ka da tsammani to musulunci yana bayyana maka cewa babu abin da ke karya musulmi irin wannan ko kun fahimta jama'a ka ga cewa ko kun fita jihadi sai ka ga an kashe kwamandan yaƙi kar ka sake zuciyarka ta mutu abinda su halin suka yi kenan sun fita yaƙi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika wa turawa takarda yana kiran su zuwa ga addinin musulunci suka yaga takardar suka yi ashar suka kama dan aikin suka yanka shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace za a je a yaƙe su ƙasar italiya ne shine ainihin ghazwatul mauta kasar italy annabi ya shirya kwamandoji miliyan yadda yake ji da su ya ɗauko matashin nan da muka faɗi wanda yake da confidence ja'far ibn abi talib da abdullahi dan rawaha sewa sai zaid ibn harisa wannan matashin da ana jiban annabi yana kare shi yace ku ne kwamandoji amma annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin ilimin da Allah ya sanar da shi ya san cewa za a kashe su amma ya san za a yi nasara daga ƙarshe sai ya ce idan aka kashe abdullahi ɗan rawaha ja'far ka ɗauki tuta idan ja'far aka kashe shi zaidu ka ɗauki tuta sai ja'afar ya tsalle ce ya manzon Allah dan me za ka tsora Abdullahi dan Rawaha gaba da ni ya kamata in fara zama komanda ka ji ba a sahun farko ya san komandan farko kashewa za a yi amma kuma faɗa yake dan me ni ne ma roƙon arziki yaya za a ce kuma shi ba za a sa shi a farko ba Ja'far ibn Abi Talib ke matashi ne dan shekara 22 amma ba shi da tsoro yana da confidence to haka ake so ka zama ka zama namiji shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam jarumi ne daga cikin albarkar da ya samu ta jarumta babba yadda Allah ya gina shi akai uwa ya samu yadda bahaushe ke kirari ne kamar maza sanda za ta rasu amina bai wuce shekara biyar ba sun yi tafiya daga ita sai shi suna tafi a ƙauye sun sauka ciwo ya buge ta bata san kowa ba a kan hanya daga ita sai shi dabbaran ta zai fita sai ta juya ta kalle shi ta ce ya muhammad kun rajula ka zama namiji ai kai an faɗi wannan ka san ba namiji ake nufi mai azzakari da gemu ba don wani kiɗin shari ne namiji ake nufi da Allah yake cewa rijalun la tujizun tijaratu rijalun mazaje ka zama baka da kare zuci saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk wani turmuku da aka shiga bayi da tsoro domin na ɗauka shi Allah ya gina shi mai dauriya ne sannan kar ku manta wani tarihi da muka yi annabi yana da wani kaka wanda yake gagararre ne tun yana yaro yara ba taɓa da shi ba shi ne abu kamsha na haka duk sanda annabi ya jarunta sai su ce ibnu abu kamsha dama dan gidan abu kamsha ne kakan shi ba a taɓa da shi ba don wannan tarihi ne a ce har kai kuruciya ka kare sai dai kai kayi ba dai a kayar da kai ba ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan lalle addinin musulunci yana karfafa mutane su zama mazaje to ja'far ibn abu talib ina ce annabi ne ya zaka gabatar da abdullahi dan rawaha a kaina sai da Allah yake kai hakuri ne ya haka ne alheri manzo Allah yake ku tafi turawa ne gagararru marasa kunya ku je ku yaƙe su aka tafi da wuri Allahu akbar sai Allah ya ɗauko technology gaba ɗaya sai nuna wa annabi fasahar da yanzu ma muke ganin wata tsiya ce sai ya ɗauko sai ya nuna mishi ga su kawai sai aka nuna mishi su a gaban shi yana cikin gida yana kallon ga sahabban nan can ku dubi tazara tsakanin ƙasar Italy da ƙasar Saudi Arabia ta yanzu wannan ba wireless technology ba ne wannan technology ne of the technology ya wuce duk abin da za ka faɗi domin ba wata na'ura da aka kafa a can ba wata da aka kafa a nan Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko su sai ya nuna wa annabi yana jiya sai da an kashe abdullahi ɗan rawaha ja'afar yana karɓan tuta sai aka kashe shi sai nan da Allah ya kashe da kuka sai ya fito cikin masallaci yana tsaye kan mimbari ana ci gaba da nuna mishi sai ya ce an kashe kwamanda na na farko na biyun ma gashi can an kashe na ukun ma gashi can ku ce Allah ya gafarta mishi shi ma sai suka ce Allah ya gafarta mai sai ce yawwa ga wani saurayi can mai suna Khalid bin Walid ba a naɗa shi ba amma ya ɗauki tuta mahallin shahid ke sai manzo Allah ya ce wa huwa sayfun min suyufillah shi Khalid takobi ne cikin takubban Allah sai gashi annabi da ke kuka yanzu gashi yana murmushi ya ce gashi nan saurayin nan yana ta girbe su gashi nan yana ta girbe su gashi nan shi kenan haka ake so Khalid ibn Walid tun yana da magijin shi ba yi da tsoro shi ya jagorancin kwamandancin yakin da Quraysha suka zo suka yaƙi musulmi a Uhud shi ne kwamandan su sai da malam matar malam matar da muke karanta littafin shi tadwini sunna 1995 a madina sai da ya taɓa ɗaukan mu ajib yaje kewaya ya nuna mana yaya abin yake abin zai baka mamaki yace kun ga sai da suka zo daidai nan gurin kafiran makka da suka zo musulmi suka jikkata su suka galabaita su yace sai suka koma ya sake ɗiba haka ya sake kai mu yace sai da suka zo nan gurin yace har sun zo nan gurin sai Khalid yace musu dan ne mu shigo har cikin gari a kore mu mu dawo bayan gari kuma ku ce mu koma maka mu je mu ce dangi ne mun zo mun yaƙi yace ku mu koma a lokacin da yake cewa su koma din nan ba ta hangen ina musulmi suke domin wannan dutse ya shiga tsakaninsu na Uhud suna bayan dutsen ne su ko musulmi suna inda wannan karamin dutse yake a yanzu inda makabartar su hanjar take suna ɗiban dukiyar waɗannan kafirai da suka gudu suna lekowa ko sai Khalid ce kun ganta can da can sun dukufa suna ɗiban dukiyar da kuma je sai sake ya ɗibe su suka tafi a guje shi ne suka samu musulmi lokacin kowa ya aje takobin shi an shagaltu da ɗiban kaya suka rinka sare su sai da suka kashe mutum saba'in nan take Khalid ibn Walid gwarzo ne to kuma dama yau annabi alƙawari wanda ya musulunci yace barnar da yayi musulunci sai kuma ya dawo ya yi kafararta akan kafirai saboda haka matakin farko da ya musulunta sai ce da bai ya sadaukar da duk dukiyar da ya samu gaba ɗaya kayan yaƙi zai siya don haka sai annabi ya ce to an ɗauke mai zakka to ba dole ba mutumin da dukiyar da asalin dukiyar da zakka ya mai da ita sadaka gaba daya to in ka ce biya zakka kuma ina dukiyar gaba ɗaya ya samu kayan yaƙi ke sai Khalid ibn al-Walid yana cikin wannan tawaga sai ya ainihin surututa sai da aka yi nasara sahabin da ke ba da labarin hadisin nan yace tun daga wannan rana aka kira Khalid ibn al-Walid ya zama saifin min suyufillah takobi ne daga cikin takobban Allah jama'a haka ake so duk halin da kuka ji an bugo waya an faɗa muku an ce ga halin da musulmi suke ciki a wuri kaza kar ku samu mutuwar zuci domin ka je ka samu koda irin rahotanni a gidajen rediyo irin rediyo Najeriya Kaduna kana jin irin yadda tarihin yaƙi ya faru a ƙasar nan a lokacin lokacin da ake yakin basasa da inyamurai yakin bayafara daga cikin irin farfaganda da suke yi sai suka kafa gidan rediyo a inugu sai suka samu waɗanda ke jin hausa daga cikinsu sai su suna yaɗa labaran ƙarya sai su ce yawwa ga sojojin mu can yanzu sun wuce kaduna yawa sun shiga zaria ga shi can sun wuce yawa ga shi can sun shiga kano ga shi can sun shiga fada sarkin kano ya ga sarkin kano can na gudu ga shi can sun kusa kama shi wannan ne ne propaganda ce ta ainihin aikin jarida ana haka ne don mu don ku musulmi sai ku ji ainihin to an kama sarkin kano har sun shigo kano to shi kenan kai yanzu sai ka wajen ikara wannan ya aika ka sake yin wajen kano ba kuma ina fata an gane to gaskiya saboda Allah jama'a ku fahimci wannan kar ka taɓa ɗeba tsammani hakan talauci maka talauci kar ka ɗauka cewa shi ke nan kai al'amari ya rikice maka haka a ce shekarar ka arba'in ko hamsin ba ka taɓa haihuwa ba kar ka taɓa ɗeba tsammani kun san duk akwai irin wannan wani ya gama makaranta ya gama samun zai shekara goma har yau bai samu aiki ba karkaɗe da tsammani duk abin da kake tunani ka sa ƙarfin zuciya sannan ka roƙi Allah shi yasa daga cikin sharuɗa ko na dubban addu'a shine sanda ka ɗaga hannu kana roƙon Allah ka yaƙinantu cewa Allah zai baka amma an gace to tun da dai malamai sun ce ni addu'a bari ni amma wallahi tallahi abin ne ni ma na gaji to Allah da yake Allah ga shi dai Allah ma ka fi sanin abin da ke damuna au ya zo ma da baka faɗa ba tunda ba addu'a kake da yanzu ina fata an gano so ake ka samu ƙarfin zuciya ka miƙa wa Allah ka ce Allah a bani ka dubi bawan Allah zakariya shekarar shi nawa lokacin ya wuce shekara ɗari malamai suka ce matar shi ta wuce shekara saba'in ko tamanin amma kuma me yazo yana roƙo ɗa yazo yana roƙo Allah ka bani ɗa kuma yana nuna wa Allah Allah dama ka saba karban addu'a ta Allah yau ma ka karba inni wahana al'azmu minni washta ala ar-ra's shayba falam akun bi du'aika rabbi shaqiya ban taɓa iya cewa ba game da addu'a ka tunda nake roƙonka Allah baka taɓa bani kunya ba Allah yau ma ka bani haka ake so zaka ga aiki a wurin Allah ko kun fahimta jama'a sahabbai lokacin da munafikai suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء واتبعوا رضوان الله حكى الله يجي na fi suka zo suka ce kai wallahi mutane sun taru duk duniya an taru za a yaƙe ku ji tsoro ku gudu sai muka ce ƙarya ne hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu kuma madalla da wakilcin Allah Allah ce sai suka dawo cikin ni'ima da falalar Allah ba wani mugun abu da ya same su kuma suka samu yarda Allah alhadiya ashara darasi na goma sha ɗaya hibbin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama lil jami'i kiyayewar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya da alheri waɗanda duk suka yi manzon Allah alheri da manzon Allah ya zama abin da ya zama sai da ya mutunta su ya tuni ya rinka faɗi yana yana jinjina musu wa hirsuhu ala alwafa da kuma kwaɗayin da yake da shi wajen cika alkawari ka yi mishi to don baka da rai ba zai yaƙar da zurriyarka ba ka yi mishi don baka nan ba zai wulaƙanta ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasiyi ne ma'ana mai cika alkawari ne in ka yi mishi alheri za ka ga alheri yau manzon Allah ma da ka zo ka yi mai sharri ya yi maka alheri sharri ma za ka zo ka yi mishi je ba mun kawo tarihi mun da ya zo ya shaƙe shi ba talauci ya dame shi ya ce a ɗida a bashi zai zagi annabi ma yace ai dukiyar ba taka bace ba ba ta ne gidanku bace bakar magana yace almalu laysa laka wala li abika dukiyar ba taka bace ba ta kaza kaza bakar magana irin ta wawaye manzo Allah yace gaskiya ne abin da ka faɗi dukiya ta musulunci ce kuma an tara da sunan musulunci kuma kai musulmi ne kuɗi ba ku bashi ba za ka yi mamaki irin wannan haƙurin ba kuɗi ba ku bashi idan shugabannin yanzu sai ce ku da kai sai an da kai tukuna ya galabai ta sai kada kafada ya yi gaba ya ce na tafi ku kara mishi ku kare kafa shi ta dama amma na ba mugu ba ne bai taɓa cin zalin kowa ba sallallahu alaihi wa sallam ya ce gaskiya ne kuɗi ba ku bashi ya ce ni kuma sai ka sake ni ya ce to kuma shaƙe ni da kai dukiya na duba na baka sai irama ya da ƙauye sai dariya ya ce mu a garin mu an ce kai an yi maka mugun abu baka ramawa kai mutumin kirki ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka manzon Allah yake ba shi da mugun hali ko kaɗan sannan ka ji wannan da annabi ya ɗibi raguna guda ɗari ya bashi me ya faɗi ya ce izhabu fa aslimu inda muhammadin fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr ku je ku musulunta wurin muhammadu muhammadu na kyauta kyauta wanda baya tsoron talauci kuma ba ya tsoron talauci yana iya maka ɗaka da waje ya ɗauka gaba ɗaya ya baka ba ya tsoro Allah ya wadata shi tun daga zuciya karimi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to manzon Allah kuma yana da cika alƙawari kaga faqad hafiza ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil mut'im mawqifahu manzon Allah ya kiyaye wa mut'im dan adu wannan matsayi nashi kun tuna matsayin dan abi wannan da kunci ya kunci annabi ya tafi wurin wani ya kore ya tafi wurin wani ya kore shi da ya tafi wurin matsayin ya tarbe shi hannu biyu inda ma kadai abin da bai binciko mana ba ya kinanta game da ya musulunta ko bai musulunta ba wallahu alam sai darasi na gaba insha Allah a kora gaba wa aunahu ko wa aunahu lil rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama fi dukhul makkah da kuma irin yadda a lokacin fa jama'a an yi blocking din duk wasu gate da duk wata kofa da za a shiga maka aka ce a je a tare kada muhammadu ya shiga annabi ya aika wa wani da Allah ka zo ka taimake ni ka shigo da ni garin nan ne ce a ina tun da an ce ba a yi da kai wani ka zo don Allah a shi ma wani ya kauce wani zo sai shi mota in dan abi ya fito ya je kama hannun annabi ya shiga da shi garin wannan alherin da wannan dattijan ya jama'a to annabi bai manta ba wa zakara lahu hadha al-mawqif yawma intasara ala al-kuffar ranan da annabi ya nasara akan kafirai sai annabi ya tuno wannan irin matsayin da wannan dattijan yake wa akhadha al-asa'a asra ma'ahu manzon Allah ya kama ainihin wato bayin yaki ko yanzu yaki وأخبر سيداد العباري شوى أن المطعم لو كان حيا دا مطعم ينادري وطلب منه ترك هؤلاء الأسرى كما يلي من ذن الله يربد وقتا من بيكاما لأطلقهم لأجله دايا سكيس سبو دشي da annabi ya kama su ga mutum saba'in nasu an kashe ga saba'in an kama sun galabaita manya-manyan su kudu wannan sahabi ya ce a kashe su wado kenan sai na ali cewa ya aje a tara su a samu daji busasshe a je a ɗaure su jikin busassun bishiyoyi a je a cinno wa dajin wuta su babbake gaba ɗaya ba su da wani amfani umar ya ce a kowanne sahabi ya dubi wanda suke da dangantakar jini ya sa takobi ya datse abin shi don kar wani ya datse maka dan uwa ma ka ringa gani maka laifi kai ka kashe abinka da kanka fatawar umar kenan sayyidina abubakar to shi dattijo ne dattawa suna auna abubuwan da matasa su ba ruwansu ki faɗa kwala ne ya ce to yanzu Allah gaskiya ne waɗannan mutane sun cutar da mu sun wulaƙanta mu amma kuma Allah ya taimake mu a kansu ya karya su ya gasa a hannun mu suke ni abin da nake gani waɗannan mutane banza yanzu mun riga mun karya su ba su da sauran abin da za su sake tashi mu ɗora musu fansa mu ce su biya kaza kaza kawai kaga mun ƙara wa kanmu ƙarfi mun ƙara raunata su su ce su tafi wannan dukiyar mu zo mu ƙarfafi da ita sai manzo Allah ga wannan ra'ayin ya fi kyau sai ya dauka aka dora musu fansa waɗanda suke da kuɗi suka biya dan ka gane kafiri bai da mutunci waɗanda ba su da kuɗi fa ba waɗannan da kuɗi a jaka amma ba su biya waɗancan ba suna ji suna gani suka tafi suka bar su sai a zo to kai baka da kuɗi eh to ya za ka yi sai ce na iya huda ka iya huda eh to za ka yi musulmi huda wata shida to kai fa sai a shi bai iya huda ba to me ka iya a na iya karatu da rubutu to za ka koya wa 'ya'yan musulmi idan suka iya shi kenan za a sake ka haka to kafin nan lokaci sun can suna can sun jikkata yanzu ba suna tunanin yaya za su dawo su yaƙi annabi ne suna tunanin yaya nema makka za ta zama gare su don sun gama tara dukiyarsu ne kaf suka fita da ita suka je suka ciyo riba suka je suka siyo makamai suka taho da suka zo sai suka ce a tsaya a madar a yi biki tukuna a yi fati an gama bikin an more fa za a tafi makka sai abu jihar sai ce a yace mu tsaya nan kai a je a kama mana Muhammadu mu zo mu yanka shi a wurin nan larabawa su ji labarin mu da ai mana reni ɗan mata su yi rawa a shabin kutu a yi biki mu duniya a ji labarin mu mazaje ne wanda biya saba mana sai mun yi maganin shi suka ce mishi a'a ka bari a je gida a shirye ya ce a'a sai ya turje sai suka ce to shi kenan to shi ne annabi ya ji labarin shi kuma shi ma ya ce a fito ka gani ka ji irin shirin da suka yi musulmi kuma a lokacin sai ɗan kurada take da ita ɗan wukan ma ba ta da kaifi wani ma ya fito da bai karin kumallo ba haka aka je aka tattafato su ina sai a ce badar badar ɗin nan kamar yadda zariya take ne da dogarawa ce ku fita badar zai ce ga makiyan ku can sun je sun yi shiri ku je ku tare su ba haka ne da suka je kuma Allah ya nuna musu iyawa yar kurabar da kake da ita ma sai ka ɗaga ta zaka tara ka fi sai gyangyaɗi ya ɗige ka kafin ka buɗe ido kuma sai ganshi ya faɗa a gaban ka kuma suka ringa ganin mala'iku suna sauka Allah ya taimaka musu to abin da ake so kenan jama'a to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama anan da ya kama waɗannan mutane sai ce wallahi da dattijan nan na da rai lokacin da ta rikice wa annabi kowa ya gudu ya gudu wannan da tudun ya shigo da annabi cikin makka ya ce wallahi da yana da rai da in roƙe ni dangane da mutanen na wallahi sai na sake su haka ake so ka zama dan halal su suka taimake ka wani shi ya nemo maka kuɗi kai jam wani shi ya baka ɗaki kake kwana lokacin da ka zo garin ko kake anguwar wani shi ya maka hanya ka samu aure wani shi ya taimake ka ya kai ka wurin mai gidanka ya koya maka aikin kafinta ko aikin ɗinki ko makamancin haka wani shi ya taimake ka da ka fito takara ya sai maka festa wani shi ne ba da shagon shi aka bauɗe a ofishin jam'iyya turan da ka zama sanata turan da ka zama kaza turan da ka zama kaza idan ta turce maka ka ji an ce kaza kaza ka ce yau ka da yin gobe gidan nan sai a ce wallahi ba wani dattijo ya ce lokacin da ka zo kana sakandare gidan shi ka zauna ce waye sai a ce to ya ce sunan shi alhaji fari sai ka sheko a guje su ga ranke daɗe da yake da zai saurari kowa ba a da ka shigo a guje farin da dattijan nan to wallahi shi ne halin girma haka ake so shi ya sa kuka ga a titi abubakar duk yadda ake ganin shi ni ko sai ka ga kuma Allah yana taimakon shi duk yadda kake ganin shi cewa ba shi da mutunci ba shi da kaza ba haka ake fassara shi ba amma baya wulaƙanta waɗanda ya san sun mutunta shi ni shahidi ne na gani da ido na zama na a yola akwai inda nake zuwa cin abinci wata tsohuwa ce ta iya abinci na gargajiya tun da ba mu zama cikin jama'a sai ina zama wani sararren falo wani abin mu zaure ne tararre ya rushe na ƙasa ya rushe sai zai shimfiɗa yadda duma sai in zauna tsohuwa ce da gidan sai ta fito muna hira in hira ko hira ko ko ce oh wallahi na son aure malami ina budurwa sai ce mata wallahi kin gani kuma da da kina da kuɗi yanzu da sai aure amma ba ki da kuɗi ba irin ta raha ashe tsohuwan nan ta rike a teku ta rike a tiku idan a tiku ya yawo ka san maraya ne dan garin jada mahaifin shi ya rasu dangi sun wulakantar da shi an bar shi wahalar shi daga shi sai uwa ana nan uwar ma ta kwanta ta rasu sai dawo jimeta in ya yawo ya yawo ya yawo sai ta yi gaura wannan tsohuwa in ta fito ta gan shi ta kuma sai ta ɗauko sai ta shigo da cikin gida kai ina ne gidan ku sai ce ba mu da gida mu haka haka dai shi ke nan sai tana mutunta shi ne sai zauna a hannunta a daidai lokacin da aka yi wani strike na university 2004 mun baro yola mun taho gidan nan yadda na baro shi a fare yadda aka koma aka saki abin nan strike da na koma sai na ga gida ban gane shi ba an yi wani flat malam irin na abuja da wata mota baseline a kofar gidan to sai kawai na yakinanta hajiya ko ta rasu an zo an sai da gida ko dai wani yanayi dai sai mai abincin nan ta ce ai hajiya ce aka gyara a gida nace hajiya aka ce nake a yi sallama da ita aka yi sallama hajiya ta ce malam gida aka shi da na da wani falo irin na yan zamani nace talabijin mai sikiri nake hajjaya aka yi ta ce ai zauna ta ce ka san a tiku dana ne nake ban sani ba wani a tiku ta ce shugaban kasa nake ta ce ce kawai ran nan da ta tashi sai ta tafi gidan shi ta ce a kai ta da aka kai ta ta ce yan sanda suka yi barazana na ce kai nan gidan ɗana ne ba ku isa ba sai dai hawaye har da bindiga sama ya ce ya harbe ni mana ta ce da a fili ya jiyo hayaniyar nan mahallu shahid kenan sai ya fito lafiya aka ce wai wata hajiya ce ga ta nan ta ce kaza kaza ta ce a a sai ya rigo a guje yana zuwa sai ya durƙusa sai ya rike ƙafafuwanta shi kenan sai ya shiga da ita cikin gida shi ne ta ce aka ajiye ta a wani ɗaki mai sanyi ko kun fahimta jama'a ta ce shi ne tarihin aka zo aka rushe gidan nan ita ba ta taɓa haihuwa ba aka rushe gidan aka gyara mata gida aka zo aka kawo sabuwar mota da direba aka kawo 'yan mata guda biyu ɗaya na girki ɗaya na wanke-wanke da shara shi ke tsohuwa ta haɗa na ce to kin ga yanzu hajiya sai a nemo liman a zuwa daura aure ta ce a sai ka ji gawa nake nake ai ai ban ce ba na so ba dama cewa ne da kina da kuɗi kuma kin riga shi kin yi kuɗi to abin da yasa na kawo wannan jama'a wannan irin wafa'in kun ga duk da yadda kake ganin shiru da amma ka zo da yake in ya san ka mutunta shi haka wani dattijo da ya mutunta shi lokacin a manja da shi ma haka ya rasu ƴaƴan shi ya zo mutunta su to abin da muka abin da yasa na kawo muku wannan misalan irin waɗannan misalan suna da yawa wasu suna wulaƙanta mutanen da suka mutunta su ba daidai ba ne ko mutanen da suka wulaƙanta ka kar ka wulaƙanta su balle mutanen da suka mutunta ka kai ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to shine ainihin yake cewa wal wafa'u shi cika alkawari wa hizzul jamil da kiyaye wa mutane alherin da suka yi min shiyamin rijalin kira na daga cikin ɗabi'u na mutanen arziki mutane masu girma to suna cika alkawari wa rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kudu manzo Allah yana cewa man la yashkurun nasa la yashkurullah wanda duk baya gode wa mutane to baya gode wa Allah in dai mutane sun kyautata maka kana an bayan sun kyautata maka to wallahi ko ka gode wa Allah ƙarya kake kana yaudara kanka ne annabi ya ce ba ka godiya ga Allah ma'ana godiyar Allah tana da alaƙa da gode wa mutane saboda wani abin mamaki lokacin da aka haifo ka a hannun suwa ka faɗo hannun mutane lokacin da zaka tafi kabari hannun suwa zaka tafi a hannun mutane waladarka ummuka yabna adama bakiya والناس حولك يضحكون سرورا فعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا haka mawaji ya ce sadda aka haife ka ya kai dan adam ka faɗo duniya ne kana kuka mutane na farin ciki da zuwanka sun yi farin ciki da zuwanka ba bakin ciki suka yi ba sai ce to kai kokari kai aikin kirki ranar mutuwar ka kai kana murna za ka tafi lahira su kuma suna kukan rabuwa da kai amma in ka sake ka zo duniya jama'a na kuka murna afwan kai kuma kana kuka za ka tafi kuma kai kana kuka sun suna murna ko kai kana kuka sun suna kuka to ta kwaɗe to anan bai kamata mu wuce wannan ba tunda ya kawo misalin alherai da yabawa da alheri da mutunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun sake tuna wa mutane kissar as-sayyida khadijatul kubra khadija the great abin da yasa ake ce mata khadijatul kubra da babba ba wai ana nufin akwai karamar ta ba khadija the great annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama me ya haɗa shi ne ma da Khadija tukuna kaje ka samu tarihin Khadija da nayi a cikin karatuttukan Bukhari shekara ko sai musu juya bai wata shekara aka yi fari a Makka jali ya kare wa kawun annabi shine Abu Talib a da Abu Talib yana noma yana kasuwanci a cikin gari to wannan yanayi da aka shiga bana sai ya zama ba komai a hannun shi sai abu talibin ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ce muhammad ya ce ka ga matan nan mai arziki ce kuma tana taimaka wa mutane ta ba su kuɗi su je su yi fatauci idan suka dawo tana yi musu alheri banda ka ga al'amura sun juya mana me yasa da za ka je da don mu samu ɗan abin rufin asiri to ka san mutum ya fito daga babban gida duk lokacin da ya cika karɓan ƙasƙancin gizo ɗaya ba annabi daga babban gida yake sannan yanzu ana rikon shi a babban gida gidansu gidan dagaci ne babban ɗan kasuwa babban mutum kuma yau ya ije da zuwa ya karɓi kuɗi a hannun na zai zai mata kasuwanci ka ga ba daɗi sai annabi ya ce a ba zai zo bayan kwana biyu da ɗiga min ya sake cewa muhammadu ba za ka je abin da zai zama mana alheri ya ce to tun da dai ka matsa shi kenan ya je ya samu manajan khadija aka rubuta sunan shi wannan ku sai aka aiko sunan shi ya fito yanzu za a tura shi ƙasar sham aka tura shi ƙasar sham da shi da wannan manaja na khadija sunan shi maifara suka kama hanya suna tafiya maifara yana ganin abubuwa abubuwa in suka je kasuwanci annabi yana nuna gaskiya yana nuna amana sannan ga al'amarin nan da nan dubu ɗaya mutumin nan bai san kan kasuwa ba amma abin tahowa ake riba ake samu ma'ana in ba irin yanzu ne mai tsara sai kauce haka ya dan buga waya ran ke dade e lalle a shirya mana wani farfesu mai kyau dan alheri za mu da shi to amma ba waya a lokacin mai tsara kuma yake ya dawo ya wa khadija na dawowa shi kenan ya gaya wa khadija irin alherai na annabi sallallahu alaihi wa sallam da irin amana da irin riba da aka ci sai ta ce to me kake gani ce to kare na biyu da za mu koma ran ke dade an ninka kuɗin aka ɗauka aka ninka aka dawo riba ta ninka to sai khadija ta keɓe maisara da wata baiwa ta ta ita ma da ake hidima irin yadda su ne suke wa hajiya gyaran ɗaki da sauransu mu kuke gani game da mutumin nan ne ni fa na fara sha'awar ko ma aure shi a dan ke daɗe wannan abu yayi mana daɗi a kaza kaza shi ke ka san ɗan fada dama su suke gyara al'amura ko kuma su ɓata nan da nan ka goyi baya shi kenan to sai aka sa maisara ya gabatar da matsalar maisara sai samu annabi a yanayi haka sai fara faɗa mishi magana to da ya fara faɗa mishi magana sai annabi ya ji magana ta yi mishi nauyi sai dai shawarci ainihin wannan baba na shi abu talib abu talib ya ce madalla ai ba kai kai lakanta kanka kace ka ba ka ba ka ba ka ba yau akai kaza kaza kaza an amince da kai aka ga amana kai ka amsa mana shikenan annabi ya amsa a lokacin shekarar shi ashirin da biyar ita kuma shekarar ta arba'in aka zo aka yi aure aure wanda tun a wurin ɗaurin auren Allahu akbar Allah ya tsare annabi daga duk wata kazanta ta jahiliya a lokacin sai da na zo muku da littafin ibn sayyidin nas jikan annabi ne shi kan shi ya rubuta littafin yau tarihi yana bayyana yaya ma aka yi ɗaurin auren yaya hudubar ɗaurin auren ya nuna limamin ɗaurin auren warakatu ibn naufal sannan Allah ya tsare a wurin ba a yi wata kalma ta shirka ba sai kalmomin tauhidi abu talib ya yabi ɗan shi shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi da ya tashi tafiya wurin ɗaurin auren da babban aboki ya tafi shine abubakar ne siddiq aka ja ka wannan ɗaurin aure Allah ya albarkace su da 'ya'ya su ainihin alƙasim da ummu kulfum da zainab da kuma fatima ita ce ainihin yar autarsu to kaga wannan irin aure da aka yi a wannan lokacin fa da a fara wahayi da ba a fara musulunci da ba a fara sallah ba amma annabi mutumin kirki ne shi kirkin sallallahu alaihi wa sallam ana nan sai ya ɗauki ɗabi'ar cewa zai fita bayan garin makka ya zai zauna ya ɗan huta yana tunani dangane da al'amuran garin nan yaya al'amarin yake yaya rayuwa take wannan shine khalwa sai khadija sai ta haɗa mishi guzuri ma'ana ke mishi wata irin miya wadda da an za a yi tafiya sai ka da an ce miyar jirgi ko yawwa sai wato ita miyar ta musamman ce in za ta kama uku ba ta tsani sai a shirya wa annabi abubuwa sai ya tafi ya je zauna ya yi ibada ya yi zikirin shi ya yi abubuwa sai kuma in gudu ya ƙare sai ya dawo kafin ya dawo khadija ta sake haɗawa ka duba irin wannan alheri ana nauran nan sai a cikin kogon nan jaran sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga mala'ika kuma bai ga mala'ika nan a siffar mutum ba a irin wannan gurin ko a yanzu da muke magana bayan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu a wannan gurin in kana zaune kai kadai a yanzu idan ka ga mutum ɗaya kai kadai wallahi za ka tsorata a yanzu dan dai a ba dan a da bayan bayan bayan bayan gari ne amma a yanzu a ce dutsen ya dan dawo gefen gari amma ko yanzu kake zaune ka ga mutum zaka ji tsoro balle ka ga mala'ika kai annabi sai ga mala'ika ina ganin mala'ika ko mala'ika ba sallama ba kutubatul haja ba intimidation ni ne kaza sai ce mishi ikra sai ce ni ana da qaya ka ga jarumta zai yi mutum ni ya yi da gida ikra yi karatu sai ce ma ana da fara sai iya karatu yace faghattani sai ya shaƙe ni hatta balaga min min jihad sai da na galabaita kashi uku sannan sai yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ya karanta da shi waɗannan ayoyi guda biyar da ya dawo sai ya dawo zuciyar shi na bugawa ya haƙur duka yana cewa khadija zallu ni zallu ni lulluɓe ni lulluɓe ni take lafiya sai ce ai na haɗu da aljanni ina tsoron kai ya haukatar da ni ina tsoron ka ba sai ta ce kalla kafin ya ci gaba sai ta kare shi ta ce tsaya wallahi ma yi kuzi kallahu abadan Allah ba zai ci amanar ka ba ba zai wulaƙanta ka har abada innaka latasilur rahima kana sadar da zumunta innaka lataka innaka kana alheri kana kaza ka ce tabbaɗin abubuwa don girman Allah ina son ku gane alheri irin na matan nan don karka ga daga baya annabi yana kare matan nan yana zuzuzuta ta ka ce what is so special akan matan nan everything is special about that woman matan nan komai na ta perfect ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya kwanta da hankalin shi ya kwanta suna zaune fa sai fara ce mata na gashi ya zo gashi ta ce wane ne ta ce mala'ika to yanzu ya dawo cikin hankalin shi sai ta ce ka saurara ka kwantar da hankalinka afuwan aljanni ce mata sai ta ce bari ka gani idan aljanni ne ko mala'ika zan gane ma'ana yana daga cikin fa'idar auren mace wadda take experienced woman macen da take da gogewa sai ta ce ka kwantar da hankalinka kana ganin shi ta ce kana ganin shi sai ta fara tura kallabinta baya haka ina cewa kana gani ina cewa a na ga yana matsa a baya kana gani a yana matsa a baya kana gani kai ya fara nisa tana tura kallabin sai ce kana gani sai ce a ba na gani sai ta ce ba aljanni bane ina son ku gane wato ce Khadija tukun nan ba a yi komai zama ke tace idan aljanni ne mace na buɗe kanta to ƙara matsowa zai idan mala'ika ne gudu zai kaga Khadija kenan a lokacin ba ba ta shiga islamiyya ba ba ma fara musulunci ba amma ta zo ba baƙar jahila ba ce ma'ana ko a jahiliya tana da kan gado sai ta ce amma ni ba malama ba ce amma akwai kawo na ɗan ubana malami ne ya raka su tsammaifal ya je ya shiga addinin annabawan da har ya iya karatu da rubutu a yaren annabawa na da zo mu je mu gaya mishi suna zuwa sai ya ce kai ɗana ne kake gani ce to gashi gashi ka yi sai bacci da ya ce a a a ai ɗana ka zama babban mutum daga yau ai wannan mala'ika ne da ke zuwa yin manyan annabawa irin sa annabi Musa wai to sai kuma ya rakatu yace sai dai kuma idan ba a ce lokacin da za a fara cutar da kai ina da rai to da na taimake ka ina ma a ce da za a kore ka daga garin nan ina da rai ba na tsaya maka sai annabi ya gyara zama yace a na arziyahu har kora ta ba su sai ya raka ce ai ba wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi sai an cutar da shi sai an kore shi ba da da wasu malam ya raka ya rasu Allahu akbar radiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullahi alayhi ya raka ke to kuma irin gudun mawar Khadija ke to aka je duk wata shegantaka an za a wa annabi sai Khadija tana tarewa har aka ce Khadija tana functioning ma'aikatanta in ta ji labarin wani ma'aikacin ta yawa annabi rashin kunya ko yana wani gatsi sai ta ce an dakatar da kai ba a baka jali ba wannan tafiya kasuwar khadija ta kubra ke to bayan lokaci yau sai ga khadija ta rasu da annabi ya samu ɗaukaka wannan khadija yana shekara ashirin da biyar tana shekara arba'in duk matar da ta baka tazara da shekara sha biyar to ta haife ka to yau annabi ya samu ɗan mata irin su Aisha to da ba zai manta ban an yi magana Khadija ya ce Allah sarki Khadija Allah ya kidan maza ina annabi ya wuce in ka je aka faɗi Khadijan annabi ya fara cewa radiyallahu anha rahmatullahi alaiha karrama Allah ya fara faɗi sai Aisha sai ta shaka sai kishi ya kama ta ni ga ni budurwa nan kuma ana yaban wata tsohuwar mace an an yi baki sai annabi ya tashi waɗannan baki sai ya ce ƙawayen khadija ne sai ya kwance rawanin shi karewa girmama kenan akwai darduma akwai tabarma amma yana son ƙarshen mutunci kenan sai ya kwance rawanin shi sai ya shimfiɗa musu sai su zauna idan aka yanka rago sai ya ce to ina na ƙawayen khadija turan nan sai aisha sai tsautsayi ya ɗigo ta sai ta su baka kai kenan da an yi abu ka ce khadija Allah ya baka mata kyawawa ɗan zamani masu siffa masu kaza kullum kana tunanin wata tsohuwa ta mutu ma Aisha ta ce sai ta ga annabi ya ɗauke ta ya yi shu matsala ce matsala ba iya magana ya yi shu ya ce kin da ta ce ya ce to bari ki Allah bai ba ni yadda ta kai Khadija ba balle ka ci ta don ta yi imani da nisan da aka kafirce mini ta ba mu sanda aka hana ni ta tsaya mini sanda aka wace yace Allah bai ba mu yadda ta kai ta da balle ta fita sai ta ce wannan morning version kenan da safe kenan yamma sai annabi ya dan kasa mata kofa ta fito yace fito ya fita karanta mata wannan jawabi kashe gari haka da safe haka da yamma wan kashe gari haka sai da aka kwana talatin kullum gari ya waye sai ya zo ya kankasa mata kofa kullum yamma ce sai ya fada mata Aisha take kwai in Allah ya taimake ni mutumin nan ya ce wallahi ba zan sake maganar matan nan ba to haka ake so matar ka ce kun yi auren saurayi da budurwa a lokacin kuna makaranta littattafai da babanta zai ce maka sai ta ce a sai dojin gida saboda kai babanka ba da hali sai ta zo ta baka guda shida sai ta rika guda shida kudin break in aka bata sai ta je sai ta baka naira ashirin ita ta rike naira goma yau sai aka waye gari ka zama wane ka zama wane to a lokacin kuma za ka fara tunanin bari ka je gidan sarki ka baka aure ɗan sarki bari ka je gidan tsohon shugaban ƙasa ka baka aure kaza ba haka ake ba to waccan kakka wulaƙanta ta ita ce asalin gidanka ita ce asalin gidanka shine abin da ake nufi da wafa'i amma gaskiya wani lokacin musamman mu a arewacin ƙasar nan rashin wannan irin wafa'in da matanmu suka san muna da shi shi yasa ba sa sakan mana jiki suna yin abin da ya kamata a farkon rayuwa saboda tana tsoron kar ta saki jiki daga baya kuma za ka iya zuwa ka watsar da ita ko an fahimta to ya kamata a samu gyara ta ɓangaren mazan da kuma ta ɓangaren mata amma dai maza ku za ku fara nuna wafa'i da mutuntawa sannan kuma su kuma mata daga cikin nau'in wafa'in su shine ne so da dama an aka ce auren saurayi da budurwa ne daga baya kun manyanta lokaci ya kai lokaci Allah ya rufa maka asiri kayo mace ta biyu ita kuma wannan sai ta rinka neman ta wulakanta ka a gaban wannan amarya da an yi magana ta ce a yake yancin arziki ce kawai kin san lokacin da yake fita karfe 7 ai karfe 7 nan aikin rediyo kaza kaza yanzu kai kin je ne zakara a rata ya kai a a bai kamata ba ke uwar gida sai ki mutunta kanki ke kuma wannan da kika zo sai ki daraja su ina fata an gane to wannan shine tsarin kaga annabi bai zalunci Aisha ba amma ya fahimci Aisha tana son ta ta'addanci akan matar shi ne to kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama madadin ya shiru ya ji an ci mutuncin khadija sun to sun san a lokacin kaddara ce ni ma ina maraya ba yadda na iya dole na aure ta tsohuwa haka ina annabi ba zai khadija haka ba to annabi ya shiru ne mai cika alkawari ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi da makaranta man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah hadisi ne ainihin sahihi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi jama'a wannan shi ne ƙarshen tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da ainihin kunci da ya shiga da kuma halin damuwa da ya kai shi ya bar maka har ya tafi garin ta'if yanzu malam cewa ya almabhasul khamis wuri na biyar wanda ke bincike dangane da fiqh sira fil isra'i wal mi'raj Allahu akbar da kunci ya kunci sai Allah ya so ya kunce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba annabi ya fita daga makka ya tafi ta'if ba sun kore shi ya dawo makka sai da aka yi mishi alfarma sannan ya shiga Allahu akbar shi ne yau Allah ya so ya kunce wa annabi shi sallallahu alaihi wa sallam sai ya aiko mala'ika jibril ya zo ya ɗauke shi takanas tun daga makka ya goya shi akan buraka wannan buraka dabba ce daga gidan aljanna aka tayo da ita ta fi karfin a cewa mabi'in japan ko wannan american product power wannan a aljanna aka taho da ita aka ɗauke shi takannas aka kai shi birnin kudus daga nan mala'ika ya goya shi ya kai shi har saman bakwai mana in kun bi karɓan shi a maka ko a ta'i ko allah ya karɓe shi a sama ta bakwai shi ne farin cikin da isra'i da mi'raji ya haifar da annabi sallallahu alaihi wasallam za mu tattauna dangane da wannan isra'i da mi'raji a inda malai yake cewa kanat hadisatu isra'i wal mi'raj faruwar isra'i da mi'raji ta kasance mu'jizatun zahira bahira kanat hadisatu isra'i wal mi'raj mu'jizatan bahiratan wa ma'lamatan lin nubuwa jaliyatan zahira yace faruwar isra'i da mi'raj mu'jiza ce wadda take a sarari wato ɗaukaka ce daraja ce a fili wa ma'alamatan min nubuwa sannan kuma ƙara sanar da duniya annabta annabi ce jaliyatan wadda take a bayyana zaziratan a sarari wa huwa min khususiyat nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan mu'jizar tana daga cikin darajojin da annabi mu kadai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake bantu da su annabi Musa bai sami Isra'i da Mi'raji ba annabi Isa bai samu ba Ibrahim bai samu ba Nuhu bai samu ba duk annabawa ba wanda aka yi Isra'i da Mi'raji sai annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka a cikin annabawa shi kaɗai yake bantu da wannan daraja falam yaqa li ghayrihi min al-anbiya'i war-rusul mithluha aw shabihun biha irin wannan isra'i da mi'raji ko makamancin shi ma bai taɓa faruwa ga wani annabi ko wani manzo ba wa hiya min al-ayat al-makkiyya allati waqa'at lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam isra'i da mi'raji na daga cikin ayoyin Allah da suka faru a makka suka ainihin faru da annabi sallallahu alaihi wa sallam qabla al-hijra kafin ya hijira والمتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى أن ثمة أحوالا أليمة mutumin da biyu dubi tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ga cewa akwai wasu halaye masu raɗaɗi da suka faru da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa hawadi da kuma wasu al'amuran tarihi da suka faru qad sabaqat al-isra wal mi'raj wadanda suka faru kafin isra'i da mi'raj kun ga dai daga ciki akwai wannan wulakancin mutanen makka wanda har ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa sahabbai suka yi gudun hijira kasar habasha akwai kuntatawa da shi kanshi ce zafi sakamakon rasuwar Khadija da Abu Talib har ya bar gari to kafin Isra'i da Mi'raji din nan akwai halaye na kunci da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga sai ce fa mutu Abu Talib amma kada annabi kaga dai rasuwar Abu Talib wanda yake bakkan shi allazi kana hisnan lahu wanda ya kasance wata katanga ce gare shi amamal kuffari yadda ya shiga gaban kafirai ya nasiran kuma mai taimako da gare shi kaga mutuwar abu talibin babbar matsala ta ƙaru da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa mutu khadija ta radiyallahu ta'ala anha da kuma rasuwar khadija Allah ya ƙara mata yarda azzawjatul wasiyya Allahu akbar wallahi duk musulmi suna mutunta khadija duk ahli sunna suna daraja khadija shi yasa kar ka sake a ce kana da ɗaya ɗaya biyu ba a samu khadija ba ka yi wa annabi wannan karar sallallahu alaihi wa sallam ka ga da malam ya faɗi sunanta ta bayan ya ce radiyallahu anha sai ya ce ne azzawjatul wasiyya mace mai cika alƙawari mace mai mutunci to haka ake so tun da annabi yana mutunta matan nan jama'a har duniya ta tashi a mutunta ta a gina makarantar islamiyya a sa mata madrasatu khadijatul kubra لتحفيظ القرآن للبنات makarantar khadija babbar mace don haddatar da ɗan mata alƙur'ani duk wata munasaba a ce khadija kubra ya kamata a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa sakan annabi sallallahu alaihi wa sallam malam ya sake mata wani kirari yace matsuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ai Allah ya siffanta mata a cikin alkur'ani su zama ainihin masu natsar da mazajensu mazaje masu ainihin natsar da matayensu Allah ya faɗi wannan a cikin alkur'ani ne ke cewa eh wa min ayatihi tafkunu ilaiha tafkunu ilaiha kaga dan ku samu sukuni wannan sukuni shine annabi adam bai samu ba aljanna sai da aka kawo hawa da aljanna ta haɗu da komai amma ba mace kuma a lokacin babu matar ma don haka shi kansu bai san yin matsalar shi ba something was missing akwai abin da babu amma bai san me wannan abin ba tun da babu mace sai da Allah madaukakin sarki ya shi yana bacci sai zara kashi ɗaya na haƙarƙarin shi daga nan ne ɗan adam namiji har duniya ta tashi ƙasusuwan ka sai zama ɓangare ɗaya bai kai ɗaya ba ɗaya ɓangaren sai a samu tara ɗaya ɓangaren sai a samu takwas saboda mai Allah ya zare wa annabi Adamu ɗaya shi kenan kuma lokacin ba a fara halitta ba halittar farko da za a fara yi bayan Adamu da Hawwa dole za su biyo yadda halittar ubansu take ita kuma halittar mace sai ta biyo sai ke daidai shi yasa malaman fikihu suka ce da za a haifi wani likitaccen ɗa a kasa gane wanne iri ne shi ya zo da azzakari da farji ya girma gemu ya fito kuma farji na haila ya za ka iya gane cewa wannan namiji ne ko mace balle a hukunta shi a namiji ko mace balle in uban ya rasu a sanya irin gadon za a bashi sayyidina ali sai amfani da wannan fikihin na tarihin annabi adam sai ce a je a bincika ƙashin haƙarƙarin wannan halitta a gani idan aka samu daban-daban ne ɓarin dama adadin daban ɓarin hagu adadin daban yace namiji ne saboda an zare wa baban mu adamu ɗaya idan aka samu daidai wa daida to mace ce don ita nata daidai ne haka ake yi sai sa musulunci yana da solution da komai sai dai baka sani da kace karatun ka bai kai ba da aka zari kashin adam aka halicci hawawu aka ce ya buɗe ido kafin ya tashi bacci har an gama halitta ta sai ya ga madalla ashe ba irin abin da nake nema ya kai hannun ya taɓa sai aka ce a daga ji ya sadaki sai to da me zai ya ga yin gidanka ne duk abin da ke cikin gidan naka ne ɗauki wani abu a ɗan baka mana shikenan ka ɗauka miƙa mata to yanzu ta zama matar shi inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa haka daga namiji da mace halicce mu ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha haka Allah yake ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai daya daga jikin wannan ran ya halitta mishi matar shi wannan ainihin wato irin rayuwar mata da daɗi sai da mace ka gina gida wanda ya fi kowanne kyau a unguwarku amma ka zauna a gidan kai kadai ba mace ka gani sai sha biyun dare za ka dawo kana dawowa kuma kashe wuta ba kai kai ka gano yafi da ka ji mai kun sai ka ƙara matsewa amma ya ka dubi kofa ka rike ta da kyau kuwa saboda fa ba mace a gidan sannan aka bar gidan bayan mako guda zai ga kaca kaca saboda kai ba za ka iya shara ba gadon ka ma ba ka iya kakkaɓe wani lokacin sai dai ka ɗan ja kai ka wurgar ka kwanta amma an tana gidan ita za ta fi kowace kwana ta gyara kana shigowa sai ka ji gidan ya yi sanyi saboda akwai mace don haka ashe na daga cikin abin da ya kamata mace ta kasance shi ne ta zama natsuwa ga mijinta shi yasa malam ya siffanta ta mace mai alkawari ya kuma ce mata sakanin nabi sallallahu alaihi wasallam natsuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wata ran yatta fatima ta ce ya min ban Allah na ji kana ta bayanin in aljanna ban taɓa jin matsayin uwata ba khadija manzon Allah ya ce wa ne mutum ai khadija albishir Allah yake mata da gida aljanna kankararren gida na karau ma'ana ita a cikin aljannan ma gidanta na gole ne Allahu akbar sannan kuma sai annabi ya ce cikin gidan khadija akwai natsuwa duk aljanna akwai natsuwa ba dan yace la tasma'u fiha lahiya ba ka jin hayaniya ba ka jin maganganun banza a aljanna amma gidan khadija kuma ya fi kowanne zama na musamman saboda har a lahira khadija za ta tashi a cikin matan annabi ne ita ce uwar gida to gidan ya fi kowanne natsuwa malamai in ka duba da suke fassara hadisin nan su ibn hajar a fatul bari suka ce Allah ya mata sakamako ne da halinta khadija duk abin da ya same ta ba ta rudewa ba ta hayaniya don haka har a aljanna sai Allah ya yi mata wannan natsuwar wal jaza'u min jinsi al-amal duk irin sakamakon da kaga ka samu a lahira haka kake a duniya wala yajlimu rabbuka ahada Allah ba zalimi bane ka dubi lokacin da yaje yana cewa zalimi zalimi tace lafiya ce aljanni na gani da sai ta ce aljanni dama kana da kwankwamai kana hawan iska ne dama dan bori ne a a a to tafi gidanku amma Khadija sai ta ce a haba ka kwantar da hankalinka aljanni na aljanni zai cutar da kai Allah ba zai bari ka kun ga irin natsuwar yanzu ka je ka samu matarka da kuka shekara goma ka ce mata kai fa kullum ka kwanta sai ka rinka jin aljanni na magana a gidan nan a ina ce yadda karkashin gadon nan naki ma na ji suna jin ya Allah ya kana koma wurin wa'azi samu da ka ji ta kwashe kayanta ta ban maka yan gajerun wandunan ka na ustazai na ba ta an gane to Khadija mu dan uwan mace ce Allahu akbar wa hijratu man hajara min ashabihi sallallahu alaihi wa sallam ila al-habasha da kuma hijira ta waɗanda suka yi hijira daga cikin sahabban annabi suka tafi ƙasar habasha firarar bidinihim sun yi haka ne saboda gudu da addininsu ana tattara maka yanayin da ya kai annabi ya damu sahabbai ba su dattijo abu talib ya rasu uwar gida khadija ta rasu mutanen maka kuma sun taso shi gaba tare da wawayensu wa khurujihi sallallahu alaihi wa sallam ila ta'if da kuma fita da annabi zuwa kasar ta'if saboda damuwa da'iyan ahlaha lil iman wal islam wa nusrat ad-din yana mai kiran mutanen garin ta'if su zo su yi imani su karbi addinin musulunci su taimaki addinin فما كان منهم إلا أن رفضوا ba wani sakamako sai suka yi watsi da annabi wa ma ja a bihi da abin da ya zo da shi falamma jama'at hadhihi sa'ab yayin da waɗannan matsaloli suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam kabila gaba kura bayan siyaki matsaloli sun yi matsaloli gaba ɗayan duniya ta zama ba daɗi ko kun fahimta jama'a أكرمه الله تعالى تبارك وتعالى بالمعجزة الساطعة sai Allah ya girmama annabin shi da mu'jiza wadda take as-sabi'a wadda ta zarce kowace irin mu'jiza an gani al-mutafawwiqa kenan wal mukarrama da kuma wadda take girmamawa ce ita wannan mu'jiza an-nasi'a wadda take munanniya wadda take fresh shine nusur an-nasi'a ma'ana mu'jiza ce wadda take ba a taɓa samar da ita ga wani ba balle a ce ai an taɓa yi wa wani ta zama fresh da annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce al-isra'u wal mi'raj isra'i da mi'raj isra'i shine tafiya da aka yi da shi da daddare a dare daya daga makka zuwa birnin kudus mi'raji kuma shine daukan shi da aka yi daga birnin kudus zuwa sama ta bakwai يقول الله سبحانه وتعالى الله أكبر جماعة كل يد أهل السنة تتي تندى هر يوم أهل السنة يجب مدانا تتي الله ياتي النبي ياتي كذي كراتين دكتو هكذا هدن يا جماعة إن شاء رب جيني أنا بشمتنا سيكون يتي الله ميتلكي بدوكك شوائكي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله يقول أركي يا ثبت الله وندي الكبا وانشد الدري دجا مسلاتي الفرما واتو كعبة har zuwa masallacin Kudus wanda Allah ya zuba albarka a ciki da kewayen masallacin Allah ya ce yayi wa annabin shi haka ne domin mu nuna wa wannan annabin kaɗan daga cikin ayoyin innahu huwa samiul basir lallai Allah mai ji ne kuma Allah mai basira ne na daga cikin ayoyin shi ne iya ɗaukar annabi da aka yi a dare ɗaya daga makka zuwa birnin ƙudus daga makka zuwa birnin ƙudus tafiyar awa nawa ce yanzu malam mashhur salman da yake asali su mutanen ƙasar ne ya ce min tafiyar ta kai gargadon kama awanni tara zuwa goma sai ce mishi a jirgin sama fa sai ce suka yi minti hamsin da biyar zuwa awa ɗaya an tashi daga jidda kaga ya yi daidai da tafiyar jirgin sama daga lagos zuwa kaduna da lagos zuwa kaduna ko da kaduna zuwa lagos in ka hau jirgin minti hamsin da biyar zuwa awa ɗaya ya kai ka idan ka kaddara kenan kamar tafiyar ta kai daga kaduna zuwa ainihin lagos to a yi ta a dare daya a wannan lokaci da babu mota babu jirgin sama dabba ce aka zo da ita amma dabbar kamar yadda za ka zo ka ji inda ta sa idanta to in ta ɗaga to fatan nan take ajewa ita ce buraka bahaushe na ce mata buraka aka ce bata kai jaki bata kai doki ba amma kuma ta wuce jaki tudu haka aka siffanta ta to kaga wannan na daga cikin ayar Allah da Allah ya nuna wa annabi da aka je da aka je wannan guri sai kuma Allah ya nuna mishi wata aya ita ce annabawan da da labarin shi Allah yake ba su a Qur'ani sai ga shi duk an tattaro su gaba daya aka tara mishi su a cikin masallaci wannan babanka ne Adam wannan Ismail ne wannan Ibrahim ne wannan Musa ne wannan kaza wannan kaza wannan kaza to yace da baka yi musulunci Allah yayi ce musulunci sai kuma aka ce was alman arsalna min rusul min qablina min qablika min rusulina waja'alna min dunir rahmani alihatan ya'budu to jiya ka tambaye su mun halatta muku shirka mun yi muku izinin kun shirka amsa ita ce a to kai ma karka yi wannan aya ce ko ba aya ba aya ce limuriyahu min ayatin Allah yake don mu nuna mai daga cikin ayoyin waɗannan annabawan da ya gani kuma yanzu sai kuma mala'ika ya saba shi a gadon baya ya goya shi sai kuma ya tafi da shi sama ta ɗaya sai aka ce mishi ga babanka Adam ka gaishe shi adam din da muka bai mu ɗazu a ƙasa mulmulanci kuma yanzu kuma kaga dole ne ne wannan ayoyin Allah ne sai sa Allah a wani wurin cikin suratul nabi yace laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra ya ga mulmulan ayoyin Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke jama'a kun ji yadda takaitaccen tarihin Isra'i ya zo a cikin ainihin alqur'ani tarihin mi'raji kuma ya zo a cikin alkur'ani ne a cikin suratul najm cikin waɗannan ayoyin da muka jawo ina fata an gane malam yace hada fi sha'anil isra wannan dangane da al'amarin isra'i kenan ka ji da qur'ani ya faɗi Allah ne ya ɗauke shi tun daga masallacin Ka'aba har sai da da shi masallacin Qudus a dare guda kuma ya nuna mishi wasu daga cikin ayoyi أما المعراج فقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك عن مالك بن سعسع رضي الله عنه تاجع أبو نفد هكا أهل السنة كتب من فرقو شفا أهل السنة كرك يبدع كذونا دا جاهلتي باكو دا قرآن دا حديثي كن أتا dan asalin jalin kenan asalin hujjar kenan ga shi da ya gama kawo aya sai ke dangane da mi'raji kuma hakika bukhari da muslim sun fitar da hadisi amma lafazin da za a kawo a nan lafazin bukhari ne daga sahabi anas dan malik yaro ne cikin sahabbai shi kuma yace daga maliku dan sa'a daga wani babban sahabi mai suna maliku dan sa'a radiyallahu anhu yace anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haddathahu al-lailatul usriya bihi annabi ya bada labari ga wannan dattijo mai suna malik dangane da daren da aka yi tafiya da shi an gani قال النبي يتي بينما أنا في, في الحطين إنا تتن الحطين الحطين شنو ومن هجر إسماعيل لا شفيتي ورد ما قال في الحجر أو النوكة هنا تيوى الحجر asalin sunan da suke faɗa mai tun a jahiliya kenan ibtin ka'aba sai ta rushe a jahiliya sai suka zo gina ta sai aka ce kowa ya kawo gudunmawa amma kuma su da kansu sun san suna cin riba yan kasuwa suna siyan kariyai waɗanda suke yan mata musu tura su suna karuwanci suna kawo musu kuɗi akwai wanda yake da hotel giya ake yi akwai wanda yake da kasuwanci na haramun sai suka ce amma kun san fa iyaye sun yi mana wasiya ba a gina ka'aba da kuɗin haram don haka duk wanda zai kawo kuɗi to kawo na halal don haka wani sai zauna kwana biyu shi ya na baka kawo taimakon ka ba sai ce ai kuɗi na ban cika sharadin da ake nema da ma'ana shi matsiyacin duk kuɗin shi na haram ne ko kun fahimta jama'a yanzu kama abu jahal ɗan mata yake siye kyawawan yan mata bayi inda asar sai sai ce su yanka su shiga gari su karuwanci su kawo mai kuɗi to an ce abu jihar za ka siyo su minti dubu goma kuma ka ji dirba jahiliyar su fa ba ka yadda su karya in wani ne sai kawo kuɗin haka na haram ɗin ya ce a yau da abin da muke da shi nake mu amma kowa sai kawo na halal da zai kawo kuɗin halal aka tara injiniyoyin su suka duba sai sai da kuɗin da za su gina ka'aba yadda take ba sun ka ce to yanzu ne ba a yi sun ka ce abin da za a yi a ɗebi iya inda zai isa a gina sauran kuma sai a tada katanga wadda ita ce za ta tsare mana ragowar da zai nuna ga iya faɗi to wannan wuri sai suka sanya mishi alhibbayi ko kuma hijir isma'il to annabi yakan shiga wannan wurin idan ka shiga wannan wurin ɗaya ne da ka shiga ka'aba cikin ka'aba ne kuma ana iya sallah a ciki amma ta nafila kuma in ka shiga sai inda ka ga dama ka kalla in ma mutane gaba ɗaya ba ta iya yadda su kalli ko ina sai jikin asalin ka'abar amma duk ɗaya ne to annabi ya ce yana nan yayin cikin wannan hijira isma'il muttabi'an yana kashin gide iz atani atin sai wani ya zo min faqad qala wa sami'tuhu yaqulu mai riwaya ya ce shi maliku dan sa'asa a ce haƙiƙa na ji annabi ma yana cewa فشق ما بين هذه إلى هذه sai ya tsaga tsakanin wannan gurin annabi ya nuna makoshin shi kun fahimta jama'a ga shi yake fakuntu min jarus wa huwa ila jambi sai na ce wa ainihin jaru yana ainihin gefe na ma ya ani bihi me yake nufi kana sai ce min tibrati na harbi daga ramin makoshin shi nan an fahimta ila sha'arati bi hajja inda gashin shi yake gashin kirji annabi yana nuna musu aikace annabi yace yana kwance a kashin gide sai kawai wani ya zo mishi yana zuwa kawai sai buda mishi ainihin nan wannan rami na makoshi har zuwa inda gashin kirji yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sami'tuhu yaqulu min qissatihi ko min qasmihi ila sha'ratihi a wani wurin sai na gona cewa tun daga wuyan shi wato har zuwa gashin shi fastakhraja qalbi sai ya fito da zuciyata ta iya yiwa a nan ka ce a ba an ce yana karami ne haka ne haka ba a abin ya faru sau biyu ne ya faru yana karami a lokacin yana wurin halimatu sa'adiyya sun fita kiwo da shi da wani abokin shi da khadija take halima take rike da su suna cikin tafiya kawai annabi yake sai ga wasu tsuntsaye sun zo fir suna sauka kai sai suka rike da sai suka zama mala'iku sai suka zama mutane sai suka zama mala'iku shikenan sai kai sai ɗaya kama annabi sai kwantar da shi sai ɗaya kai sai kama shi kai sai tsaga wancan yaro sai sheka a guje inna halima eh lafiya kai eh ai yaron nan da ƙarshe an yanka shi sai ta sheko a guje tana sheko a guje sai ga annabi lafiya da ta ce an ce an yanka ka in ce a wasu ne gashi gashi me sai ta nuna mata sai ta ga gashi har ga dinki a wurin har ya wanke Allahu akbar ka ji irin wasu professional doctors eh da da suka iya sajin irin na zamani a yi dinki yanzu yanzu har ka miƙe ka yi tafiya ka ga dinki kuma ya warke sai ta ji tsoro ta ce yaran nan kada wani abu ya same shi shi ne sai ta kai wa amina shi shi wallahi kin ji kin ji sai amina ta ce ba komai tun da na haife shi nake ta ganin abubuwa yana faɗawa duniya sai na ga haske ya cika gidan gaba ɗaya ce kiga kin ko shi tace kai wallahi na jin tsoro ba wani tsoro karama sai da tijiya a gidan lokacin ai ta ki dauka annabi sallallahu alaihi wa sallama sun ki dauka kowace ta je aka ce to ga wani dan marayan Allah wannan idan shi ya mutu ko ba ka dan rike shi dan abin da muka fara da dan rinka aika muku ce a ta haba in sha haba wanda dai mai uba an yana dan dinka maka yan atan fekin goyo Allahu akbar ba zan ce a cikin yankin ba ita kanta haliman ta zo da ta ce ya ba ta samu kowa ba sai ta ce to ala illa ta kun ibn sabuna dan ta dauka dai haka marayan dai tana zuwa gida kuma shi kenan nan da nan sai hantsa da nonon dabbobi sai ya cika tantsan tantsan ita ta ce in nan yake gani ta ce mene ne ta ce ban taɓa gani da ki dubi awakin gidan nan don nonon ya cika ta ne kika ne ta ce haka sidda ba an da babban mutum zai sha nono mala Allahu akbar to ita amina ta gani ta saba tun rana haihuwa kai cewa ce tun da ta ɗauki cikin shi ma ta ce ta ganin abubuwa na karama da mu'jiza sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam don haka wannan tsaga kirgin da aka yi na yaro ne nan kuma da girman shi ne yana kwance yake fastakhraja qalbi sai mutumin ya fito da zuciyata kuma utitu bi qasdin sannan sai aka zo da wata tasa wani kwano min zahabin na zinari mamlu'atul imanan ko mamlu'atul imanan wannan kwano ko tasa na cike da imani faghasala qalbi sai mutumin ya wanke zuciyata thumma ushiya sannan sai ya ainihin toshe zuciyar wato afwan sai ya zuba wannan abin nan ruwa da ke ciki ko da ya zuba sun ma'u'i da sannan sai mai da zuciyar tawa aka ɗinke kenan to wannan shine operation na biyu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu wasu malaman hadisi suna yadda da wannan ne kadai ba sa yadda da wancan suna cewa wancan bai tabbata ba amma kuskure ne biyu ya inganta hadisan duk sun tabbata an yi shi yana karami kuma an yi shi da girman shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku karanta silsilatul hadith sahiha yaje sun da ikiti bi dabbatin sannan sai aka zo da wata dabba dimal bagali ba ta kai girman alfadari ba wa fauƙan himari kuma ta wuce jaki ka ji kwatancan ba da doki ne aka yi ba ta kai alfadari ba amma kuma ta wuce jaki to shi kuma alfadari ya fi jaki tudu bai kai doki ba to ita kuma wannan dokin ta wannan dabbar ta ainihin wuce jaki tsawo amma ba ta ƙarasa alfadari ba abiyar fara ita ce da haushe ke cewa hajiya ke sai in ka zauna da hausa na asali farar zabiya sun da ce mata hajiya to haka godiya fara godiya fara sai ce mata hajiya to wannan alfadari fari ne kar in farin keke ne sai da haushe ce mishi fari keke ina fata an gane faƙala lahul jarud sai ainihin jari mai riwaya ya ce huwal bura ya aba hamza ya kai baban hamza yana tambaya anas ne mai riwaya daga anas ne almajirin anas shi ne jarukun ya ce shi ne buraka wannan dabba shi ne buraka kala anas anas ya ce na'am haka abin yake buraka ke ya ba'u hutuwahu inda aka sa farafi yana aje kofatan shi ne ko takon shi mafi nisan inda idan shi ya kalla ina ne ƙarshen inda idan shi ya kalla wannan dabba to a nan yake aje idan shi fahimtu alaihi sai aka ɗora ni a kai fantalaka bi jibril sai jibril ya tafi da ni allahu akbar ta ji jibril shi ne pilot ɗin shi ne direban wannan dabba hatta a tassama a duniya sai da ya isa sama ta duniya fastaftaha السين والتاء هنا للطلب فاستفتح اي فطلب الفتح sai yace kai ku buɗe mana ka san haka oga yake in yazo ofis sai yace ku buɗe ce wa yake an ga a ranka da barka da zuwa haka dan haka fastaftaha kai sai yace ku buɗe tunda shine mai gidan duk mala'iku gaba daya faqila sai aka ce man hadha waye wannan qala sai yace jibril jibrilu ne haka ake yi ko kai ne oga saboda kai ka ba su doka ku rinka kulla kofa duk wanda ya sai ya faɗi sunan shi don ka zo ka buga waye ka ce gire sai ka rinka yan fashi su ya matan ka haka in ka saba musu haka ka faɗi sunan ka ka gabatar ka yi bayani yadda ba a fahimta sunan ma wanda ba ka so ne amma kuma shi suka sani suna ce maka ɗantala kai kuma ba ka son ɗantala sunanka abdullahi in ka ce abdullahi ne za su ce na abdullahi ka je gidan kaka ka ita dan tala take ce maka sai ka ce dan tala